إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد يومنا ترى ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1433 wanda ya zuwa 28 ga watan 7 2012 muna nan a cikin sura ta sura ta 51 suratul zariyati muna nan a aya ta 15 innal muttaqin
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل السائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون الله سبحانه وتعالى إن المتقين للي ما ستقوا ما سجن صوران الله masu in Allah ya ce a yi suna yi idan Allah ya ce a bari suna bari fi jannatin wa'uyun suna cikin aljanna da kuma dangogin marmaro na ruwa da Allah zai dinga gudano musu wanda za su sha su more a cikin aljanna almuttaqin ma'khuzun ne min at-taqwa aw min al-wiqaya wato shine waɗanda suka kiyaye kansu da abin da zai jawo musu fushin Allah suka aikata abin da Allah yake so a yi suka bar abin da Allah yake so a bari su ne almuttaqun su ne waɗanda suke amfana da karanta alƙur'ani Allah ta'ala ya ce ƙur'ani hudallil muttaqina shi kansa ƙur'ani shirya ne amma ga masu tsoron Allah kawai ne za su amfana da shi sannan ya ce Allah baya karɓa aikin mutum sai yana da tsoron Allah innama ya taƙabbalu Allahu minal muttaqina Allah yana karɓa aiki ne kawai ga masu tsoron Allah sannan yace idlu huwa aqrabu littaqwa ku yi adalci adalci shi yafi kai kusa ga mutum ya samu tsoron Allah haka na Allah yace wa tazawwadu fa inna khayra zad at-taqwa ku yi guziri mafi alherin guziri shine tsoron Allah kuma wasiyar da Allah ya wa na farko da ƙarshe wa laqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah Allah ya ce nayi wasiya ga waɗanda suka gabace ku kuma na muku wasiya ku ji tsoron Allah in awliya'uhu illa almuttaqun masoyan Allah kadai sune masu tsoron Allah ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaquna sune waɗanda suke da imani kuma suna jin tsoron Allah haka nan ma akan abin da ya shafi wato tufafi Allah ta'ala ce wa libasu taqwa zalika khairun tufafin tsoron Allah wannan shi yafi alkhairi haka rayuwar gaba ɗaya su ake ta zama akan tsoron Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabinsa Mu'adh bin Jabal zai tafiya ya nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa wasiya sai ce ittaqillaha haythu ma kunta ka ji tsoron Allah duk inda kake a fili ko a ɓoye a cikin jama'a ko kai kaɗai ne to ka ji tsoron Allah sannan sai maka addu'a ce zawwadaka Allahu taqwa Allah ya baka guzuri na tsoron Allah sira ka tsoron Allah shine addinin gaba ɗayansa da kuma tsoron Allah ake samun waɗannan darajoji إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم إن للمتقين مفازا وإدل للمتقين أن يتانا دين الجنة بدا أبن تكي تكي كما تسوران الله فالله يسامنا تكي وأنم آخذين سنة ما تكربر ما دكا آتاهم ربهم duk abin da Allah mahaliccinsu ya ba su na falala na daraja na jin daɗi na alkhairi sun karɓi wannan hannu biyu biyu innahum kanu lalle tabbas sun kasance kabila zalika kafin su mutu su zo su shiga aljanna muhsinina masu kyautatawa ne min ahsana yuhsinu ihsan almuhsin shine wanda ya kai kololuwa ta uku a cikin kololuwar addini addini yana da martaba uku martabatul islam martabatul iman martabatul ihsan ihsan shine kolkola a cikin addini shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi in in addinin ka ya kai muhsini ka kai muhsini a cikin addini to abinda ba zai amfane ka ba ma ba za ka yi shi ba duk abin da ka san ba zai amfane ka a duniya ba ba zai amfane ka a lahira ba ba za ka yi shi ba saboda ka kai koli koli a cikin wato a ihsani inna allaha katabal ihsana ala kulli shay'in komai Allah ya rubuta insani yadda za a kyautata shi a inganta shi a gyara shi wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinina wani gurin yace ma'al muhsinina wa inna Allah la ma'al muhsinina wannan ma'iyya ce khassa Allah yana tare da masu kyautatawa wani gurin kuma yace yana son masu kyautatawa to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fassara kyautatawa da koli kolin abin da za a fassara shi da shi yace mal ihsanu ita al'ihsanu an ta'abuda Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ƙoli ƙolin insani shine ka bauta wa Allah kamar kana ganin Allah ka inganta addininka ka gyara addininka ka tabbatar da addininka kana yin da hujja da dalili da ikhlasi akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar Allah da ya sa ka yana kallon ka fa in lam takun tarahu in kai baka ganin Allah fa innahu yaraka to shi Allah ta'ala yana ganin ka zaka shi yasa yace kanu qabla zalika muslimina kafin zuwan sa alkiyama sun kasance masu kyautatawa wa jazaa'ul insan hal jazaa'ul insan illa al-insan tunda sun kyautata su ma sun cancanci a kyautata musu wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika ka kyautata wa wasu yadda kai ma Allah ya kyautata maka kai ma ka kyautata wasu kanu sun kasance kalilan min al-layli ma yahjauna kadan ne kwarai suke yin bacci da daddare kalilan wasu mai da ita zuwa ga baccin wato suna yin bacci kadan ko kuma kalilan sun mai da ita zuwa ga daren wato suna share baccin su da daddare amma sukan dan rage kadan a cikin daren su tashi su sallah ba za su bari tun daga maga insha har zuwa asuba ba su yi ko sallah raka biyu ba dole sai sun gutsuri wani yanki na dare sun yi ibada wato yabo ɗaya an yabe su ne da ɗayan biyu in ma ba sa bacci da daddare sai ɗan kaɗan wa'in ma kuma suna yin sallah da daddare ɗan kaɗan wato komai ƙanƙantar abu suna tashi da daddare su sallah komai ƙanƙantanta ko kuma a'a kaɗan ɗin shine suna rage ɗan kaɗan su bacci amma duk ragowar daren su gaba ɗaya su ne masa sallah shine wani tajin ya karanta wannan aya ce to in dai tana nufin cewa kanu qalilan min al-layli ma yahjauna ba sa bacci da daddare sai dan kadan yace to ni ba na cikin wannan aya dan ni na share bacci da yawa da daddare in ko tana nufin kanu qalilan min al-layli ma yahjauna sukan dan rage kadan daga daddare su bacci ma'ana baccin nasu sukan yi shi da yawa amma sukan gutsuri yankin dare din su yi ibada a cikinsa to kowanne dai yabo ne ko da an yabe su da mafi yawan suna yin ya mafi yawa suna sallah da daddare ko kuma suna yin sallah ƴar kaɗan da daddare ba dai sa barin dare ya tafi a banza ba tare da sun tashi sun gana da Allah subhanahu wa ta'ala ba wannan ne ma malamai suka ce alhuju'u yana nufin annawu bil laili dunan nahari yin bacci da daddare shi ake kira huju wa fima da Allah ya ce kanu qalilan min al-layli ma wasu ce taukidul illa ce kaɗan kwarai suke bacci ma'ana in baccin dare yana da awa goma to sukan yi baccin awa takwas sun tsaya sun sallah ta awa biyu ko kuma in dare yana da awa goma sukan yi sallar awa takwas su baccin awa biyu to kagan wannan na ƙarshen ne kenan yan kaɗan ne ke sani malam ya ce da na duba wannan aya tana siffa ya aljanna sai na ji ba ni da wannan siffar ni ba ni da wannan sifar ita kuma da na duba sifar yan wuta sai na gani ma ba ni da wannan sifar domin yan wuta sun karyata Allah sun karyata annabi sun karyata musulunci ni kuma na yarda da Allah na yarda da annabi na yarda da musulunci to da haka bana cikin waɗancan sifofin to kuma na ya aljanna ma bana ciki kanu qalilan min al-layli ma yahja'un kadan suke bacci da daddare ita a to ni da yawa nake bacci da daddare kuma za ka ga ka duk mafi yawan mu haka muke ko ko akwai mu yan kadan ne waɗanda za a ce dare yana da awa goma su sallah awa takwas su baccin awa biyu ƙarar aka juya ta aka sun nema za mu shigo da yawa in an ce suna yin baccin awa takwas su sallah awa biyu to a nan da yawa wasu za su shigo shi ma ɗin wasu ne za su shigo ba kowa da kowa ba to kaga dai a taƙaice an yabe su da ƙiyamun laili an yabe su da tahajjudi an yabe su da asham an yabe su da tarawihi wannan sallar da muka ɗauke ta al'ada sai da azumi kaɗai muke yi to shi annabi sallallahu alaihi wasallama taka ba haka take ba shi ma za da ramadan ma za da fi ramadan wa lafi gairihi da haka shi kullum haka yake yi kullum ta duniya haka yake sai dai kawai ana ƙara inganta abin a ƙara faɗinsa ne da azumi amma kullum haka yake yi shi yasa cikin abubuwan da suke ƙara daraja da muka faɗa guda uku jiya النبي صلى الله عليه وسلم يقول إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام ciyar da abinci da yaɗa sallama da yin sallah da daddare lokacin da jama'a suke bacci sallah yan uwa ita ce ginshikin addini sallah ita ce za a fara ɗorawa akan sikeli ranar alkiyama idan sallar mutum ta yi kyau to duk ragowar ibadarsa ma ta yi kyau idan sallah ta taɓarɓare to duk ibadarsa ma ta taɓarɓare shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala idan an zo da aikin mutum na sallah an ɗora a sikeli an samu ya tawaya sai Allah ya ce mala'iku ku duba in yana da nafilfili a zo a cike masa da nafila kun ga ashe nafila tana da amfani idan farillar ka bata cika ba sai a ɗauko nafila a cike ma kenan wanda baya nafila yayi asara shi yasa malamai suke ga ka kiyaye ma raka'a arba'in kullum ya ishe ka kullum kai raka'a arba'in ya ishe ka goma sha bakwai ta farilla goma sha ɗaya ta dare sannan kuma goma sha uku ta dare sannan kuma goma rawatib to ya za ka shirya su haka azahar raka'a hudu la'asar raka'a hudu magariba raka'a uku insha raka'a hudu asuba raka'a biyu in ka hada raka'a goma sha bakwai idan kai sallah raka'a goma sha uku da daddare in an hada talatin idan kai goma biyu kafin azahar biyu bayan azahar biyu bayan magariba biyu bayan isha biyu kafin asuba ka an samu goma to an hada da wannan goma an samu arba'in to aƙalla ka kiyaye wannan in ba kana so ka faɗaɗa sai mu ɗauko maka lissafin daga raka'atul fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha da ita ake farawa an farka rakatan fajr raka'a biyu ce in kai asuba raka'a biyu an samu nawa raka'a hudu sai a zo salatu duha wanda muke kiranta walaha tana da hawa hawa guda biyar zaka iya raka'a goma sha biyu zaka iya raka'a takwas zaka iya raka'a shida zaka iya raka'a hudu zaka iya raka'a biyu to mu ɗauki biyun don shine mafi kankanta kuma shine wanda abu hurairata da abu zarin gifari kowannen su yace ausani khalili babban abokina ya mun wasiya da abu uku ko da zan basu ba har na mutu daga ciki yace na dinga raka'a biyu na sallar duha da dinga azumi kwaya uku a kowane wata na dinga yin wuturi kafin na kwanta to idan muka ɗauki biyun muka haɗa da hudunka an samu nawa an samu shida asuba biyu raka'atan fajar biyu sallar walaha biyu sun zama shida to sai mu zo azahar ita azahar tana da nafila kafinta tana da nafila bayanta amma hawa uku ne sai ka zaɓi wanda za ka iya akwai raka'a hudu kafin azahar raka'a hudu bayan azahar azahar hudu in an haɗa goma sha biyu akwai raka'a hudu kafin azahar raka'a biyu bayan azahar in an haɗa da azahar raka'a goma akwai raka'a biyu kafin azahar akwai raka'a biyu bayan azahar in an hada da azahar ya zama takwas to mu dauki mafi kankantar shine takwas biyu kafin azahar biyu bayan azahar ga azahar ya zama takwas can muna da nawa muna da shida in an ɗora shida akan takwas nawa goma sha hudu to hadisi ya zo rahimallahu man salla arba'an qabla al-asr Allah ya ji kan mutumin da ya raka'a hudu kafin ya yi la'asar in ka ɗau hudun nan ka ɗora an samu nawa sha takwas ko ga la'asar kuma guda hudu ashirin da biyu to ya ce sallu ƙaunar magaribi sallu ƙaunar magaribi sallu ƙaunar magaribi liman sha'a don gin sha'i in shi ita ɗin in ka so kai biyun in an haɗa nawa ashirin da hudu kai magariba uku da nawa da bakwai bayan magariba kai biyu da tara kafin in sha kai biyu kai in sha hudu talatin da biyar bayan in sha kai biyu kai sha uku da daddare nawa hamsin to ka jera kwana hamsin kana hamsin din nan ka gani to shi yasa malamai suka ce in zaka samu sallolin nan a jam'i gaba ɗaya kai shafi'i kai wutiri kai raka'atan fajri to kai ma ka shiga cikin ayat kanu qalilan min al-layl ma yahjauna eh saboda mai jiran sallah a cikin sallah yake ko da bacci yake yi to shine ma'anan wannan wato sannan wa bil ashari hum yastaghfiruna da asuba kuma sai su dinga neman gafarar Allah wato bambancin mu da magabata in suka kwana suna aikin kirki sai kuma su wani suna istighfari sai kayi abin kirki ma kake istighfari mu ko yanzu wato kaga kenan sun yi abin kirki kuma sun yi nadama wanda abin kirki ya fi karɓuwa in aka yi nadama bayansa amma in kai abin kirki kai takama to sai abin kirkin ya ɓaci shi sa malamin da yake cewa mai saƙo mai nadama ya fi mai biyayya mai takama da yake nufi da wannan ka yi ibada ka kwana kana sallah ko ka wuni kana azumi ko kai sadaka ko ka karantar ka yi takama a ranka to wanda ya saba Allah ya je kuka ya fika daraja a wajen Allah sai da nadama ake so sun kwana suna sallah kuma da safe suka ce Allah mun tuba ka karba ba dan mu ba dan halin mu ba Allah ka karba shi za ka ga da an gama sallar farila da ake cewa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ma'ana Allah mun yi sallah ba don mu ba mun tuba ka karba to wannan Allah ya fi son nadama kullum ya fi son kai nadama ka yi abin kirki da yawa kuma ka gan shi ɗan kaɗan kuma dama haka halin mutane manyan mutane ke babban mutum shine wanda zai baka abu da yawa kuma yanzu yana cewa sai fa ai hakuri abin fa sai hakuri wallahi girma kenan to karamin mutum kuma shine wanda zai baka dan kadan kuma yana hura hanci to kai ma an babban mutum ne tsakaninka da Allah sai kai ibada mai yawa kuma ka zo gaban Allah kana yau mai muka yi Allah ai sai dai rahama ka kawai me wannan shi sa aka ce bambancin mu da magabata suna bin Allah suna tsoron gamuwa da shi mu kuma muna saban Allah muna sa rai mai sabo yana sa rai mai bi yana tsoro su bin Allah suke kuma suna tsoro mu ko sabon Allah ake ana ba komai ba komai za mu wuce kai ka ce gidanku to Allah ya canza halin mu zai mai kyau to shine wa bil asharu hum yastaghfirun sun kasance suna neman gafarar Allah lokacin sahur kafin sahur ko bayan sahur sai su ta astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi suna yin istighfari subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayh haka annabi yake istighfarin sa rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim ko ce subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayh ko ce astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayh to Allah ya karbi tuban mu wa fi amwalihim bayan sun kwana suna sallah sun yi istighfari da asuba to wa fi amwalihim haqqun a cikin dukiyarsu kuma sun ware wani haƙƙi da suke taimaka jama'a da shi kanka ce ni malam ne malam baya sadaka wa ga ma malam baya sadaka sai dai malam kullum ne da karɓar sadaka shi ma malam an bashi sadaka shi ma ya raba biyu ya ba wani na ƙasa da shi shi ma sadaka malamai su ma su dinga sadaka su ma su dinga kyauta su ma su dinga alheri wa fi amwalihim haqqun a cikin dukiyarsu akwai wani haƙƙi ba ma na zakka ba tukunna shi na zakka dama ba za a yi ka ba don dama dole ka yi wa fi amwalihim haqqun a cikin dukiyarsu akwai wani haƙƙi lissa'ili ga wanda ya zo ya roƙa wani bai da haƙuri in ya takura dole ya roƙa wani kuma roƙon ya zo ne masa dole manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana roƙo in ba hali uku ka shiga ba mutumin da aka yi masa gobara ko ya samu larura dukiyarsa ta halaka gaba ɗaya ya dawo ba shi da komai to wannan ya halatta ya roƙo kafin Allah ya gyara masa arzikinsa ya ci gaba da gudanar da rayuwarsa na biyu mutumin da ya shiga talauci da kare arziki har ta kai za a yi kwana uku a gidansa ba ɗora tukunya ba shi ma wannan yana iya roƙo har sai Allah ya wadata shi sai ya daina da mutumin da ya raba rigima ana rigima da wani da wani akan kuɗi ya zo ya ce da Allah ku rabu ni na biya sai ya rasa abin da zai biya in bai biya ba rigima za ta barke zai iya zuwa ce jama'a da Allah na raba wata rigima da ta shafi kuɗi kuma ban samu kuɗin da zan biya ba ku taimaka min na biya wannan rigimar duk wanda bai shiga larura ɗayan ukun nan ba yayi roƙo to fuskar sa yake babuya ranar alkiyama musulunci bai da bara ba bai da kaskanci ba bai da mutum ya wulakanta kansa ba al-yadul ulla khairun min al-yadis sufla hannun da ke sama mai miƙawa ya fi daraja ya fi kima a kan hannun da yake karɓa da ka yi fatan Allah ya baka ka bayar ya fi ka tsaya kullum kana fatan Allah ya ba wani ya baka irin bara da almajirai suke Allah ya ba ku mu samu wai roƙon ma sai ya yi bara a cikinsa ka roƙa ma wani arziki sannan wai ka jira sai Allah ya bashi sannan ka samu gaban Allah ma sai ka nuna kai ba kowa bane Allah ya ba ku sannan ne yakun Allah ya ba mu ya ba ku wasu Allah ya ba ku mu samu aba mala Allah ma ba za ka roƙa kanka ba sai roƙa da dai ka ci gaba da bara Allah ya ba wanda kace ya bara shi kuma ya baka Allah ai kaskanci ne Allah ya ba shi ya baka bara larura ce in ta zama dole sai a yi in ba ta zama dole ba to ba a yi santa a musulunci manzo Allah ya hana ta yace ɗayan ku ya ɗauki igiya ya ɗauki gatari ya tafi daji ya je ya yi itace ya kasa ya siyar ya kare mutuncinsa ya fi kima a wajen Allah fiye da ya bara fiye da ya maula fiye da ya je tumasanci ana wulaƙanta shi ana jefa masa wai jefa na baka ya haji ana cinye na jiya to ba a san wannan ka samu ƙarfin hali ka samu sana'a ko da kaskancin ta kaskancin ta ka dinga yi ka kare mutuncin ka yafi kafi kima saboda haka lissa'il wanda zai zo ya roƙa wa amma sa'ila fala har wanda ya zo ya roƙe ka kaka buga masa tsawa qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha mutum zai roƙa ba shi ina da larura da Allah taimaka mu ita kanta bara a shigar da ƙarya a cikinta wani sai ya tashi ya ce yana da larura amma ƙarya yake wannan cuta biyu yake yi yakan hana a taimaka wa ma mai larurar na gaskiya kuma yakan sa mutane su daina jin tausayin jama'a yanzu wani sai ka kana tausayin ka sai ma ci dala ku kyale shi ga ƙarya yake ya saba haka to me amfanin wannan saboda haka lissa'ili a cikin dukiyarsu wanda ya zo ya roƙa za su bashi wal mahrum da wanda aka haramta masa shi baya roƙo sai dai kamewa kamamman mutum ko mafi yawa mutane ba sa ba kamanni kuma ya fi daraja duk mutumin da ka bashi abu bai roƙe ka ba ya fi ganin ka da daraja kai ma ka fi ganin sa da daraja zai dinga yabanka da kyauta kai kuma za ka dinga yabansa da kamewa amma idan mutum ya roƙe ka ka bashi to kai ka samu daraja shi kuma ya samu kaskanci idan kuma ya roƙe ka baka bashi ba duk kun kaskanta kai ka kaskanta da rowa shi ya kaskanta da mola da tumasanci za ka kun zama kaskantattu da shi yasa ake so mutum ya kame in ba dole ba kada ya zama yana da koya saboda humul jahilu aganiya min at-ta'affufi saboda kame wasu habbai sai ka dauka suna da wadata to a wannan zamanin yanzu mafi yawa waɗanda suka kame ba sa roƙo ba a ba su to kuma su ya kamata a ba su ne maharim din wanda bai je yayi roƙo ba bai je yayi tumasanci ba bai je kofar gida ya tsaya ya ce da Allah ya taimaka masa ba duk da malamai sun yi kusan maganganu guda takwas akan maharim din nan amma dai kauli rajihi shine wanda baya roƙo ya kame a ɗauka a bashi shi ake kira wato mahrum wa fil ardi ayatun lil muqinina Allah ya ce a cikin ƙasa in ka kalli yadda aka yi ƙasa an ture ta an dunkule ta an lailaye ta an malmale ta tare da haka tana da tudu tana da kwari tana da rami tana da duwatsu tana da ruwa ya ma fi yawa kusa wajen saba'in da biyar tana da gurare masu kyan zama tana da gurare masu sahara wani gurin bishiya na fitowa wani gurin gangare wani gurin tudu wani gurin kusa wani gurin nesa wani gurin a tashi wani gurin a zauna duk a cikin wannan kasar ga kuma kowane dangin nau'o'i za a yi ruwa iri ɗaya amma nau'in kayan abinci ya fito kala daban-daban wani kore kore shine nunarsa wani ja jan shine nunarsa wani ya'ya a ƙasa wani ya'ya a sama wani ya yaɗo wani ya bishiya wani mu ci wani dabbobin mu su ci wani mu ci tare da su kana kora akuya za ta ci za ta ci duk gashi nan sannan ga mutanen ban kasar kala kala iri iri to je da Allah ya tsara duniyar nan in mutum yana nazari yana bincike to zai ga ayoyin Allah tili a ciki da haka ita kanta ƙasa aya ce amma lil muqinina ga waɗanda suka sakankance da cewa komai na Allah ne shi yake komai shi ya mallaki komai shi yake gudanar da komai shi ya cancanta komai ya miƙa wuya gare shi wa fi anfusikum haka nan a cikin kawunanku in mutum ya kalli kansa tun daga jarirantakarsa zuwa samartakarsa zuwa tsufansa yanayin halittarsa na bambancin mace da namiji da bambancin yaro da matashi da dattijo da tsoho da yanayin gani da ji da yadda Allah ya rakkaba mutum akwai wani tafsiri ma na wani malami da yake malami ne na science da yazo kan ayar nan sai da kasu kelito na mutum ya kirga adadin jijiyoyin jikinsa ya kirga adadin hanyoyin jini da hanyoyin ruwa da tsoka da nama da ɓargo da ƙashi da wayarin ɗan ƙwaƙwalwa da yadda aka yi wayarin ɗin ido da yadda aka yi na kunne da yadda ake samun balon da yadda ake ji da yadda ake ci da yadda haƙora suke tsirowa da yadda gashi yake tsirowa da yadda mutum yake nuni yake ƙaruwa duk ya bi sala sala sanka sanka loko loko na jikin halittar mutum ya fito da mutum ɗin yan shi ba nama wato kashinsa security ɗinsa yan shi da nama yan shi da jijiya ba nama yan shi da nama ba jijiya ya kayan cikin mutum yadda aka saƙa shi ya ya nuna hanta ya nuna huhu ya nuna hanta ya nuna wato abin nan koda yadda kowanne yake aikinsa a jikin jiki da yadda mutum ya ci ake narkawa a ware siga a ware tsami a ware ɗaci a ware bauri a ware kaza a ware kaza a rarraba kowa a bashi kasansa da yadda jiki yake tacewa har abu ya koma turofo ka zo ka fitar da shi da yadda ruwa yake tacewa ya koma bai fitsari ka fitar da shi ka ci abinci mai kamshi ka fitar da shi yana wari ka sha ruwa mai zaƙi ka fitar da shi yana zarni duwa ya ƙara wannan to shi kuma ta nan ya kalli ayar a ilimin wato waduna wato adunan wato na na yanayin sanin dan adam to kun ga wannan shine a wato fi on principle wani kuma da yazo kan aya sai ya kalli halayyar mutum mai fushi mai kuka mai dariya mai fasaha mai ilimi wayayye da gidaje yadda Allah yake ba mutum mawhiba wani a sama wani a ƙasa wani mai amfani wani mara amfani wani ya ɗaura wani wani ya kulla wani wani ya harba wani ya daki wani ya ce wani bai da kirki kuma duk mutum ne fa mutum ke kama mutum mutum ke ɗaura mutum mutum ke gadin mutum kuma a ce wannan mutumin na kirki ne wannan ba na kirki bane kuma duk mutum ne wani mutum ɗaya ya fi mutum dubu amfani wasu mutanen sai ka tara mutum dubu ba su kai mutum ɗaya ba sai dai tilin nama amma ba amfani da alheri ba to haka wani ya kalli wani kuma geologist ne wani kuma psychologist ne haka kowa ya ɗauki abin da yake so a jikin ɗan adam ƙarƙashin wannan aya ya bayani to za a ci gaba da bayyana irin wannan kowa ya zo da nasa ilimin ya shiga wa fi anfusikum ya gaya mana musu waye gargwadon abin da Allah ya fahimtar da shi ko ya sanar da shi afala tubsirun shin ba kwa gani yadda na ku yadda na tsara ku ya ayyuhal insanu ma garraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak ko fa'addalat fi ayi suratin ma sha'a rakkaba yadda Allah ya muke nan ya kamata mu gode masa mu bi shi wa fis sama'i rizqukum a cikin sama akwai arzikinku ma'ana ana saukar muku da ruwa ana saukar muku da wahayi da ruwa ake raya ƙasa ita kuma ƙasa daga nan ake samun ƴaƴan abinci ƴaƴan itace da tsirrai wanda gangar jiki ke ci ya rayu kuma daga sama ake saukar da wahayi wanda kuma wahayi shi ke raya ruhi na ɗan adam dama ɗan adam wato akwai ruhu akwai jasadu ruhu minas sama'i jiza'uhu minas sama'i marji'uhu ila sama'i jasadu min al-ardi jiza'uhu min al-ardi marji'uhu ila al-ardi da haka mutum sama ne da ƙasa ranka daga sama gaggar jikinka daga ƙasa abincin gangar jikinka daga ƙasa ake samunsa abincin ruhinka shine wahayi daga sama ake samunsa to in an haɗa sama da ƙasa sai ka ga mutum yana rayuwa da zarar na sama yana so ya sama shine rai na ƙasa yana so ya ƙasa shine gangar jiki sai a ce ya mutu ma'ana rai ya koma sama gangar jiki kuma sai a rami a mai da ita ƙasa min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra to haka za a mai da kowa cikin wannan guri wa ma tu aduna da abin da ake muku alƙawari na zai same ku ko kaunan ko shar'an ko game da tashin alkiyama fa wa rabbis sama'i Allah ce na rantse da Allah mahalicin sama wal ardu da ƙasa innahu lahaqqun tashin alkiyama gaskiya ne manzon Allah gaskiya ne qur'ani gaskiya ne musulunci gaskiya ne mislama annakum tantiquna yadda kuke furuci kowa dai baya shakkar abin da ya furta da bakinsa ko to haka nan tashin alkiyama sai an yi shi ba za a fasa ba wannan jan hankali ne da tsoratarwa daga Allah wata rana malam asma'i yana tafiya za shi maka sai suka gamu da wani balarabe yana kan raƙumi sai balaraben ya ce malam asma'i daga ina kake sai ce daga asma nake shi sa ake kira na asma'i ya ce to ina ba ka ya ce za ni garin da aka saukar da ƙur'ani shine maka yace to zaka iya karanta min wani abu daga alqur'ani yace eh shine ya karanto masa wannan ayar tun daga wazariya ta haɗi zuwa nan gurin sai balaraban nan ya sauka da kan raƙumin sa ya yanka raƙumin yace a ci nama yace ya yi sadakar naman da aka ce lisa'il wal mahrum sai yanka raƙumin sai ya tafi a ƙasa ya tafi maka a ƙasa malam asma yace sai da naje na gama aikin haji na yi dawafi sai na hango balarabar nan ya bushe ya rami ashe wannan aya ta masa tasiri ya yi watsi da komai abinci ma baya iya ci sai kaɗan da na gaba da shi sai ce bawan Allah sai ya muka haɗu ce eh sai ya muka haɗu ita to da Allah nan ka tsaya min a wata aya ko za ka ƙara samun ragon abin da Allah ya ce to shi ne ya ɗauko masa aya da ya zo masa فورب السماء والأرض إنه لحق مثل وأنكم تنطقون سيد الأرض ما يتشركوك yace wa ya kusa ta Allah haka har yake rantsuwa me bayan suka wa Allah suka sa shi yake rantsuwa sai ta shirya kuka sai faɗi mutu asuna iya ce wannan kisa a gabana ta faru fa rabbi samai Allah yana rantsuwa gabayinsa cewa tabbata yayi kaza sun ki yadda yace na rantse sai nayi yace wa ya sa Allah rantsuwa wannan wani irin bayi ne da za ku sa Allah har sai ya rantse muku fa rabbi samai wal ardi innahu lahaqqun wannan abin da ake gaya muku gaskiya ne misla ma annakum tanquna kamar da kuke furtawa da bakin ku maganganu to haka nan shi ma wannan abin zai faru ba tare da kokonto ba na'am هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم an yi ta bada kissa annabi ibrahim sallallahu alaihi wasallam kasancewarsa abul anbiya duk annabawan da suka biyo bayansa daga zuriyarsa suke kuma gida goma sha biyun nan na 'ya'yan annabi yaquba wanda ake kiransu banu isra'ila 'ya'yan annabi yaquba dan annabi ishaqa dan annabi ibrahim haka gidan annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama shi ma daga gidan isma'ila ne dan annabi ibrahim ta wajen matarsa hajara wancan kuma ta wajen matarsa sara matansa biyu ne ɗaya sara ɗaya hajara sara ta haifi ishaqa hajara ta haifi isma'ila ta hanyar isma'ila allah ya fidda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ta hanyar sara allah ya fidda annabi ishaqa shi kuma ya fi annabi yaqub ya fi annabi yusuf da yan uwansa su goma sha biyu wanda ake kiransu banu isra'ila wanda shi annabi yaqub shine isra'ila allah ya kama sunan annabi ibrahim sau 69 a cikin alqur'ani kasancewarsa wato wanda aka bayan annabi Musa ba wanda sunansa da yake da yawa alqur'ani kamar annabi Ibrahim Allah ta'ala ce hal ataka hadithu baiti Ibrahim al-mukramin shin labari ya zo maka game da bakin annabi Ibrahim waɗanda aka karrama su kun ga annabawa sun san mutuncin bako su suke karrama bako yo ayi bako nan take a yanka sa da jinin sa banda jini ana karamin mutum bane zai bako yanka masa bajiminsa to shine Allah ta'ala ya ce labari ya zo maka game da wannan baki da suka sauka a gidan annabi Ibrahim waɗanda aka karrama su iz dakhalu alaihi lokacin da suka shiga wajen annabi Ibrahim faƙalu suka ce salama aminci ya tabbata da mai wannan gida da mutanen wannan gida ƙala salamun ice kuma salamun alaikum aminci ya tabbata a gare ku amma ƙaunin munkaru ko mutane ne da ba a san ku ba an ce ya faɗi wannan ne a zuciyarsa ce to wannan baƙi ga sun yi sallama kuma garin nan nawa ba a sallama duk garin arna ne shi kaɗai da matarsa da annabi lutu ne musulmi kuma ya ji wani ya zo ya masa sallama ai kaga dole ya zama kaumun munkaru sun zan baki ne ba mutanen garin bane tunda kangararru ne mutanen garin faraga ila ahlihi sai ya karkata zuwa ga iyalansa ya shiga gida yace maza maza a kayar da sa maza maza a yanka shi maza maza a gasa wani a soya wani a dafa wani shi yasa aka ce a wata kira bi ijlin samin a wani gurin wato mai kiba aka dauko maraki tikeke nan kuma hamiz soyayye mashmi samin nan ne samin can kuma hamid hamid soyayye samin kuma mai kiba wato sai da ya zama mai kiba ne sai kuma aka soya shi to shine faraga ila ahlihi raga bi ma'ana mala sai karkata zuwa ga iyalansa ya shiga gida da sauri faja'a kuma haka ake sai dama da an yi bako maza maza ka masa abinci faja'a sai je da izinin da dan maraki saminin mai kiba wato nama akwai tsoka sosai ba raman mai kawo ba faƙarrabahu ilaihim sai ya matsan musu da shi kuma dama gina da bako ka kai abincin gabansa don wani yana da kunyar da ba zai taso zo gindin tukunyar ba sai ya aje musu a tsakiyarsu faƙarrabahu ilaihim ya kusantar da abincin zuwa gare su ƙala sai ce ala ta'kulun bismillah mana wato bayan ka aje bako abinci yana daga cikin karanci kuma kai mar bismillah don yana da kunyar da in ka aje a nesa ba za shi gurin ba in kuma ka aje a gabansa baka ce bismillah ba sai ta jira yana jiran izinin mai gida ka ga ya musu karamci nawa karamci uku na farko ya ka musu abinci ba tare da ya ce za ku ci abinci ka san akwai wannan za ku ci abinci a za mu sai ka ci alhamdulillah ce to da ba ai ba komai ba mu ga to ka karamci na farko ma kakka tambayi mutum zai ci ko ba zai ci ba kawai ka kawo abincin karamci na biyu ka kai masa gabansa karamci na uku kai masa bismillah ya fara to duk annabi ibrahim ya musu wannan karamcin gaba daya fa qala ala ta'kulun ba kwa ci ba fa aujisa minhum khifa sai ga su taba ba basu ci ba to bako ya zo an ka masa abinci baka ga ya da kwano ya fara ci ba kai ka san wannan bakon wani iri ne daban kuma dan haka sai tsoro kuma fa aujisa minhum khifatan sai ya da tsoro minhum daga waɗannan mutane ya za a muku wannan karamci ba ku ci ba ba ku ce kuma komai ba ƙalu sai suka fahimci ya tsorata don kai kanka za ka gane mutum ya tsorata suka ce la ta haf kakka ji tsoro mu ba mutane ba ne ba ma ci mala'iku ne mun gode da karamci amma mu ba ma ci ba ma sha wa basharuhu bi bilamin alim suka ce dama za mu wuce ne mu je mu halakar da ƙarya annabi lot sai Allah ya ce mu biyo mu maka bishara matakka za ta haihu to shi yasa muka biyo abin da ya kawo mu kenan mu maka bishara matakka za ta haihu shi ne Allah ta'ala ta aike ta fadahikat tabasharna ha bi ishaqa wa min wara ishaqa yaqub qalat ya waylata a alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha inna hadha la shay'un ajib قالوا أتعجبون من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد saboda haka wannan sara ce kissa ta faru ne akan sara wato mafi annabi ishaqa ita ce aka mata bishara da wannan za mu maka bishara da ɗan alimin wancan ɗan aka ce halimin shi annabi ishaqa shine shine alim annabi isma'ila halim don wanda aka ce babansa yace zai yanka shi inni ara fil manami anni adbahuka fanzur ma za tara na ga a mafarki ina yanka ka dana in wani ne in yi nan ai sai dai ka ji shi can ya tsallaka caji in ta nan ya tsallaka kamar ko ya tsallaka da wani guri amma yace ina ga ina yanka ka dana ya za a yi yace baba if al matu umar bai ma ce yi abin da kaga dama ba yi abin da aka saka tunda saka aka yi wannan da akwai biyayya baban ka yace zai yanka ka ka ce baba yanka ni ka ka shafa wuya ka miƙa babanka shi kuma ya wasa wuka ya dora akan wuyan a ba waɗannan bayan Allah malam ya isa ya kamo su Da kun ga bi gulamin alimin kenan shi kuma wannan dan mai sani mai ilimi ne annabi ishaqa fa aqbalat imra'atuhu sai matarsa ta fuskanto ita ce na nasara fi sarratin tana tana kururuwa wato tana kai oh haka zai faru shi da ta ce ta tabaikat nan kuma yake fi sarratin cikin wato ihu da kururuwa irin wanda mata suke in sun ji abin mamaki oh kai haka ne an ce shekara ta casa'in da kusan tara a lokacin shi kuma yana ɗari da ashirin aka ce za a haihu a haka kun ga ainihin ujiza ce tsohuwa irin wannan ta ciki ta yi naƙuda ta haihu ba sabon ba fasakkat wajaha sai ta mari fuskarta ko ta daki goshinta alamun mamaki ne dai wa qalat ta ce ajuzun aqimun tsohuwa wacce take ba ta haihuwa bakarariya a ce ita ce za ta haihu lalle wannan abin mamaki ne shine a can ayar yace a ta'ajabina min amrillah yawa yake mamaki daga al'amarin Allah dama ba Allah ne ya sa wa tsayuwa iyaka ba to kuma shi yace a bata haihuwar bai kuma na al'amarin Allah to shine sai ta wannan abin ta sakkaro da qalin ajuzun aqim qalu kazaliki yadda muka gaya miki dinnan haka yake qala rabbuki haka Allah mahalicinki ya faɗa a gaya miki zaki haihu innahu shi Allah subhanahu wa ta'ala huwal hakimu shi ne mai hikima mai hukunci komai ya zarta haka zai faru kuma komai ya akwai hikima alim masani da abin da ya wuce da wanda ake ciki da wanda zai zo da kaɗan da mai yawa da mai yiwuwa da mara yiwuwa da abin da zai yiwu da zai yiwu da wanda ba zai yiwu ba da zai yiwu yaya zai yiwu kafin ya yiwu duk yana cikin sanin Allah a haɗa bi kulli shay'in ilma qala fama khatubukum ayyuhal mursalin ita to menene labarin ku ya ku waɗannan manzanni da aka aike ku qalu suka ce inna ursilna mu haƙiƙa an aika mu ila qaumin zuwa ga wasu mutane mujrimi na miyagu mu nursila alaihim hijaratan mu je mu aika musu duwatsu min dinin na taban wuta musawwamatan wacce aka yi mata alama kowa da sunansa a jiki inda rabbika a wajen Allah mahaliccinka lil musrifina ga masu barna an kira su mujrimina an kira su musrifina sannan an ce za a yi musu ruwan duwatsu fa akhrajna man kana fiha min al mu'minin Allah yace da azaba ta zo sai muka fitar da dukkan wanda yake da imani daga cikin wannan gari shine annabi lut da ragowar ƴaƴansa da matarsa wacce bata zamo kafira ba an ce a cikin matarsa kamar da Allah ya tabbata akwai kafira illa ajuzan fil gabirin kama wajadana fiha ghaira baitin minal muslimin Allah ce mu samu wani gida da ya cancanta a tseratar da shi ba ghaira baitin in ba wani gida ba minal muslimin na musulmi Allah siffanta su bil imani wal islami kuma dama kullu mu'minin muslim wa laysa kullu muslim mu'min saboda haka Allah ya siffanta su da imani a farko sai dai kara da musulunci domin dukkan mumini musulmi ne amma ba dukkan musulmi ne ya kai daraja a ce masa mumini ba wa tarakana fiha ayatan Allah ya ce muka bar aya a cikin wannan ƙasa har yanzu wannan yanki yana nan a cikin ƙasar Jordan ƙasar Jordan tana nan a cikin wannan yanki wannan Dead Sea wannan ruwa da aka yi musu yana nan har yanzu ruwa ne yana nan gurɓatacce wa tarakana fiha ayatan lillazina yakhafuna al-azab al-alim ga waɗanda suke jin tsoron azaba mai raɗaɗi wannan ya ishe su gargaɗi ya ishe su jan kunne kada mutum ya kuskura Allah ya kama shi da laifi guda biyar wanda ake kiransu abin aljara'ibul jinsiya Allah ya haramta duk wata hanya da mutum zai biya bukatarsa in ba aure ba sai in ana cinikin bayi ka siyo baiwa hanya biyu kawai Allah iya da ɗaya kuma yanzu babu ita maganar cinikin bayi abin da ya rage aure kawai wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumina faman ibtaga wara'a zalika fa ulaika humul aduna Allah subhanahu wataala yace su ne waɗanda suka kasance suna kiyaye farjinsu sai ga matansu ko kuma abin da damansu ta mallaka a nan ba abin zargi ba ne wanda ya ƙetare hanyoyin nan guda biyu wannan sunansu 'yan ta'adda a wajen Allah to ana ƙetare hanyoyin nan guda biyu ne ta hanyoyi biyar na farko zina shine haɗuwar namiji da mace ba ta hanyar aure ba na biyu liwaɗi haɗuwar namiji da namiji shi yasa annabi ya ce ku kashe mai yi da wanda ake wa sannan kuma na uku shine sihaki mace da mace su haɗu suna neman juna wa iyyazu billahi sannan kuma mutum ya nemi dabba wa iyyazu billahi shi sa hadisi ya zo a kashe shi a kashe dabbar wasu ma suna haɗa su rami ɗaya sannan na biyar na kihul yadi mai amfani da hannunsa ko mai amfani da wani sinadari ya shafa ko ya mulmula ko irin turabulin bebi da tura suke kawa an ci akwai wata masana'anta a wata ƙasa kawai ana yin abubuwa ne wanda ya dace da mace ta dinga amfani da shi da wanda ya dace namiji ya dinga amfani da shi a yi saiti a yi daidai a auna irin gaban mace a yi na roba a shafa mai a dinga yi a yi gaba irin namiji mata suna siya aljara'ibul jinsiya kenan ana kira scrabble baby in tsanace za a hura ta kamar mace a dinga amfani da ita to duk waɗannan masu yin haka tsinannu ne to shi yasa waɗannan mutanen sun kauce namiji na neman namiji mace na neman mace shi yasa da aka tashi yadda suka yi ra'asan ala aqibin suka mai da sama ta koma ƙasa su ma sai Allah ya musu upside down su ba ka musu ra'asan ala aqibin faj'alna aliyaha safilaha aka juya ƙasar aka cife su har yau an ce dumi da dumama na yanayin gurin yana nan tun shekaru aru aru da azabar da aka musu ko wasu malaman ba suna ga duk wanda yake yin luwaɗi shi ma in ya mutu a irin wannan guri za a tashe shi ranar alkiyama almar'u ma man ahabba tunda kana sha'awar wancan laifuffukan sai a kai ka can a je a sa gawa ka cikin bala'i Allah ya tsare kiyaye to shi yasa Allah yace da abin da aka musu duk mumini aka kare shi wa tarakana fiha ayatan Allah yace muka batta aya lil ladina yakhafuna al-adab al-alim ga wanda suke jin tsoron azaba mai raɗaɗi in sun gani ko sun ji labari za su tsawatu in ba sa yi sai su roƙi Allah ya tsare su in suna yi su roƙi Allah ya shirye su su daina na'am
wa fi musa إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فأتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa fi Musa a cikin aika annabi Musa wanda Allah ya kama sunansa sau 136 cikin Alƙur'ani. Iz arsalnahu lokacin da muka aika shi ila fir'auna zuwa ga fir'auna wanda aka kama sunansa sau 74 a cikin Alƙur'ani. Shi ne mafi girman arna gaba ɗaya. Tunda shi kaɗai ne arnancin sai kai ya ce ana rabbukumul a'la. Ila fir'auna mun aika shi zuwa ga fir'auna bisultanin mubin da hujjoji bayyanannu su ne ayoyin nan guda tara fata walla bi rukunihi amma sai fir'auna ya kai da kai bi rukunihi da bataliyarsa gaba daya da rundunarsa wa qala yace sahirun aw majnun annabi Musa ko dai ne sihiri ne ko mahaukaci ne iya abin da ya faɗa kenan fa akhadnahu Allah ce sai muka danke shi wa junudahu da shi da bataliyarsa gaba daya fanabaznakum fil yammi muka watsa su a cikin teku wa huwa mulimin yana abun zargi ruwa ya shanya kansa ya nemi ya kalma shahada ma ta gagara wa fi adin haka ka tuna ko ka ambata cikin halakar da adawa id arsalna alaihim rihal aqim lokacin da muka aika musu wata iska bakarariya iskar da babu ruwa a cikin ta babu alheri rugurguza gidaje take tana kakkarya mutane tana faffasa cikin jama'a tana yin gunduwa gunduwa da su ma ta zaru min shay'in ba ta barin wani abu atat alaihi wanda ta bi ta kansa illa ja'alathu sai ta sanya shi karramin kamar daddakakken kara wa fi samuda haka nan cikin halakar da samudawa shi ma akwai aya id qala lahu iz qila lahum lokacin da suka yi sabo aka yi musu wa'azi suka kibi aka ce tamatta'u hatta hin tamatta'u fi darikum salasata ayyam ku ji daɗi kwana uku an ba ku notice na kwana uku ku gama shin iskancin ku shi da aka turo musu wato iska ta ragargaza su a kwana ukun nan fa'atau sun yi tsaurin kai an amri rabbihim ga barin bin umarnin Allah mahaliccin su fa aka zattu sa'iqatu sai tsawa da faran kwatsa da aradu da tarnatsa ta faɗa kansu wa hum yanzuruna suna kallo ba za su iya turewa kansu ba famastafa'u min qiyamin ba za su iya tashi daga inda suke ba sun kakare tarqaw fiha sar'a ka annahum a'jadu nakhlin khawiya fa hal tara lahum min baqiya wa ma kanu muntasirina ba su kasance cikin waɗanda za a taimaka ko a kare su ba wa qauma nuhin haka nan mun halakar da mutanen annabi nuhu min qablu kafin mu halakar da waɗannan su ne na farko farko innahum kanu qauman su sun kasance mutane ne fasikina masu fita daga in Allah ya ce ayi ba sa yi in ya ce a bari ba sa bari shi yasa suka zamo fiskun su alfiskul akbar ne was samaa sama banainaha Allah ya ce mun gina ta bi aidin da ƙarfi wa inna la musiquna mu masu yalwatawa ne ga saman masu yalwatawa ne ga ƙasar masu yalwatawa ne ga arzikin jama'a wal arda farashnaha ita kuma ƙasa mun shimfiɗa ta ka ni'mal mahiduna ma dalla da masu shimfiɗa ƙasa ana ta cin gajiyarta in na ga dama sai in naɗe ta ko in girgiza ta wa min kulli shay'in daga komai khalaqana zawjaini mun halicce shi dangi biyu biyu biyu la'allakum tadhakkarun dan ku tintintini ku san Allah shine ɗaya komai biyu ne sama da ƙasa gabar da yamma kudu da arewa aljanna da wuta musulunci da kafirci sunna da bid'a ƙarya da gaskiya musulunci da kafirci ilimi da jahilci mace da namiji baki da fari dogo da gajere mai kiba da siriri haka al'amari da ke tafiya komai biyu ne Allah ne kawai ɗaya fatirru ila Allah ku gudu ku tafi wajen Allah ashe gudu iri biyu ne akwai gudun Allah akwai gudu zuwa ga Allah to Allah ya samu ba masu gudun Allah ba masu gudu zuwa ga Allah fatirru ila Allah wa kullu insani yawma idhin anna al mafar mutum zai ce ina zan gudu to ka gudu zuwa ga Allah tun yau inni lakum minhu nadhirun mubin ni ne wa'azi ne mai bayyana wa'azi ne a gare ku dangane da al'amarin Allah in yace ku yi ku in yace ku bari ku bari wala taj'alu ma allahi ilahan akhara kada ku hada Allah da wani abin bauta daban na gumaka ko na wasu mutane ko na wasu mutane da ake jin suna da tasiri ko sun cancanci a basu wani haƙƙi ko wani suna daga cikin sunan Allah ko haƙƙin Allah kada ku haɗa Allah da abokin tarayya ba zai yafe muku ba in kun zo da wannan laifin inni lakum minhu nadhirun mubin ni mai gargadi ne mai bayyana gargadi ne minhu daga Allah da ya aiko ni lakum zuwa gare ku na'am كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابه فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kazalika yadda muka baka labarin waɗancan mutane sun ƙaryata manzanninsu bala'i ya afka musu ma a tallazina min qablihim min rasulin babu wani manzo da zai zo gabaninsu illa qalu sahirun aw majnun sai sun ce mai sihiri ne ko mahaukaci ne kowanne ma haka suke faɗa kai ka ce mutum aka yi da kafaran da da na yanzu da na gaba da na baya cewa duk wanda ya zo a kira shi mahaukaci ko a kira shi mai tsafi atawaso bihi Allah ya ce sun wa juna wasiya ne da haka mutum suka haɗu suka yi suka zartar da haka ba mutum suka yi ba balhum qaumun tagun Allah ya ce su mutane ne masu dagawa wato sun yi tarayya a cikin dagawa shi kuma duk mai dagawa sai ya yi faɗa da gaskiya fatawalla anhum ka kauda kai ga warin su kama anta bimalum kai ba abin zargi bane don ka isar da abin da aka saka wa dhakkir ka ci gaba da faɗakarwa da tunatarwa da wa'azantarwa da tunasarwa da jan hankali fa inna dhikra wa'azi da karantarwa da faɗakarwa da nusantarwa tanfa'ul mu'minina tana amfanan masu imani wa ma khalaqatul jinna Allah ce ban halicci aljanu da dukansu wal insa da mutane gaba daya illa liya'buduni face don su bauta mun wanda ya bauta mun ibada shar'iyya in sa sha aljanna wanda ya saba in sa shi a wuta an yi mu dan bauta da ka dole a samu abdu da ma'budu da ibada da ta'abbudu al'abdu mu ne bayi mu ma bayin kashi uku ne akwai ibada amma mutlaqa shine kowa ya shiga in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahman abda anan kowa bawa ne da mai bi da marabi da wanda ido da wanda bai daba duka komai bawan Allah ne akwai ibada khassa wa ibadur rahman akwai khassatul khassa فنعم العبد إنه أواب wannan annabawa kenan sannan haka nan ita ma ibada shar'iyya tana buƙatar wannan a samu abd mu kenan masu bautar ma'bud shine Allah da za mu bauta masa shi kadai ibada ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah ta'ala wa yardahu duk abin da Allah ya ce ayi na shari'a mu tashi mu yi gwargwado da za mu iya abin da ya ce a bari mu bari abin da ya bada labari mu yarda addini fa abu biyu ne kadai hukuncin Allah adalci ne don haka mu ɗabbaka shi labarin Allah gaskiya ne don haka mu gaskata shi in kai wannan kawo ta Allah shi yasa Allah ta'ala ce na yi su dan bauta wanda bai yi ba kuma kansa yawa ma uridu minhum min rizqin Allah ya ce ba na nufin arziki daga gare su ko su ci da kansu ko su bani kai kan kanka Allah bai ce ka ci da kanka ba shi yake ci da mu shi yake sha da mu ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ganiyyul hamid ma indakum yanfadu wa ma inda Allah baq abin da ke hannunku ƙararre ne na hannun Allah ne tabbatacce wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu babu wani abu face taskarsa tana gurin mu inji Allah subhanahu wataala wa ma uridu an yut'imuni kuma ba na nufin su ciyar da mu Allah ta'ala ya ce wa huwa yut'imu wa la yut'amu Allah shike cewa ba a ci da shi to Allah ya halicce ka ya maka duniya ya maka ruwa ya maka iska ya komai kuma yace ba bukatar rabano ba bukatar allowance ba bukatar albashi ba ya son kai masa komai kai abin da yake so duk hukuncin da ya yi ka ce adalci ne ka ɗabbaka duk labarin da ya bayar za a yi kaza ko an yi kaza ko za a yi kaza ka yadda gaskiya ne ka gasgata shi kenan ka zauna lafiya amma akan wannan ake rigima da mutane wani sai ce hukuncin Allah ba adalci bane labarin Allah ba gaskiya bane to an shiga rigima duk wanda ya karyata labarin Allah ko ya kacali da hukuncin Allah to ya shiga rigima ba zai ƙara samun nutsuwa ba har abadan abada saboda haka mu gasgata labaran Allah mu yadda da hukuncin Allah adalci ne mu yi kokarin tabbaka shi gwargwadon abin da Allah ya hore mana na iko inna Allah haqiqa Allah ta'ala huwa ar-razzaq shine mai arzuta bayansa zul quwwati ma'abocin karfi matinin tabbatacce kowane karfi yana da iyaka amma banda na Allah fa inna lil ladina zalamu zanudan haqiqa waɗanda suka cuci kansu suna da nasu kasan مثل الذنوب با ذنوب با ذا ذنوب yana nufin nasi zunub shine laifi ku kula bambanci zunub ko zunub yana nufin nasi suna da nasu kaso din ka inna lil ladina zalamu zanuban waɗanda suka cuci kawunan su suka yi zalunci suna da nasu kasan misla zanubi ashabihim irin kasan ma'abotan su da suka gabata kowa akwai tasa azabar kakka ce ta ƙare ya gama radawa ta ƙare akwai taka in ka saba Allah fala tastajiluna kada ku gaggawa ku ce to ina azabar take ku jira a hankali za ta same ku fawailul lil ladina kafaru dole ya tabbata shine azaba da bala'i ya tabbata lil ladina kafaru ga waɗanda suka kafirta min yawmihim min bi ma'ana fi fi yawmihim allazi yu'aduna a cikin ranar da ake musu alƙawari za ta zo ta alƙiyama to in ta zo fawailun ya tabbata lil ladina kafaru ga waɗanda suka kafirta to Allah ya sa ba ma ciki Allah ya sa muna cikin muminai masu imani waɗanda suke amfanuwa da abin da Allah ya ce a yi su yi abin da ya ce su bari a bari su bari subhanakallahu wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka to a wannan sanar masa da bacca ce muka suka mai da ita turanci eh haka ce
sanarwar mutanen da suka fito yau muka je wa da su wasu gurare da wasu da kuma wasu kwanar sun sha'awar wannan kujara a gani sun rubuto ta tafi cikin cewa lallai sai malam ne yanke su karu nan da kuma gani ya ci wannan muke gara su ne ba ta bai ciyar da kafin ya ɗin ya kara ma an gama kara kan zuwa mata kafin a ce tsaya da ramadan duk garin da za a yi duk garin da suka rubutu suna buƙatar ma ya kai ziyara to an za a gama amma da wajen ya tsaya saboda haka sai dai yau cikin inda wannan Allah ya kai mu kuɗi mu sa a yi rubutuwa a Ramadan su ma a gara da zai da ta da ku sha Allah sannan da waɗanda suka je wa a yau da waɗanda ba su je ba muna sake na sanarwa da muke jiya a shekarar jiya cewa gobe ma Allah ya kai mu ranar Lahadi za mu je gobe domin tana nufi da kamar a jama'a su yi kowa ya sani ba ta da nisa a lokacin zan da alar da rage zan tafi kan shekara zuwa da kuɗi kuɗin mota kuma ya da ɗari biyu hamsin ne zuwa da dawo sai wata an wasu a cikin aikin rindo a kanin zuwa wani gari na goma haka kuma wanda suka ba da aran kai a yau da taimakon motoci suka fito na alaƙar kuna ba a domin alaƙar su fito don a tuntuni sha'awar su fata sannan abin littafi ga shi a anna suna littafin subkara da march from marital freedoms and divorce saboda haka wannan misali yana da fa'ida wajen wanda shafi za ka kare ko kuma ka kiyaye ko kamar ka ba ka fahimci matsayin auren ka kai da iyalanka yadda za ku zauna lafiya yadda auren zai kasance da kuma an yi shi ya ya kamata a ci wani tafiya a matakin aure a ƙarfin da shi bayanan a wajen sauran saudiya a nan arewa da masallacin nan tare da titi littafin yana da kima kawai da gaske mutane su mallake idan a samu sauƙi da raguwar mace-macen aure a yadda ake fama da yin aure kafin ramadan da kuma mutuwar arewa na gara mace mun san al'ada kai na sai ana cewa ta ba za a yi haka dai to wannan littafi yadda sai da ake murna a hausa ta mara'ayin iran daurawa wanda wani abdulrahim bello ya yi translation na shi to english saboda haka wanda ta yana da malam ne wanda ta shi a ana sai da shi a nan wannan sautu sa'adiyya a shara ta ara zai rage mana yawan mace mace ko yawan tashin hankali ko kuma rashin fahimta rashin jituwa a tsakanin ma'aurata allah ya sauwa sannan akwai lacca da zai a yanzu sai akwai da ake nan da idan ya zama da kuma ƙarfi da shi da kwanan wani wurin ana zai ma'anin da shi da ba su ɗan ɗan sannan akwai wasu sanarwa na kuwa na nan da ita zai ku shafi sanarwa ta kaɗa a cikin diploma a wani mutum da cikin da ke nan gobe duk gaba ɗaya wato kotun diploma sai dai a ce ayyukan islamic service da kuma education الشريعة وعزيمة الروح computer science, public administration, public service and education, English Islamic studies and education, da kuma research administration, gurgurdin English and education, da kuma ma communication. Da duk wani da aka a wani makaranta ta yana yin cikin Zombisin University, kuma kuma akwai su wani da wani cikin kawon saita. Kawai duka yana da su abin da wani shahararru don ciwon karatu ga wanda ya
Bismillahir Rahmanir Rahim akwai sakonni da addu'o'i na jama'a zuwa ga wannan tafsiri da ake gabatarwa akwai alqur'anai guda 60 matani da tafsirai kamar Jalalain Ibn Kasir Sawi da Radul Azhan daga Alhaji Adamu Umaru dan jarida ma dakin kwami a karanta a yi masa addu'a Allah biya masa bukatunsa akwai kuɗi naira dubu ɗaya daga hajiya maryam ta ce a taya ta da addu'a allah ya yi mata ciwon kafa da yake take fama da shi akwai kuɗi naira dubu biyar daga wani ɗan uwa daga wani kuɗi ɗari biyar daga wani ɗan uwa a yi masa addu'a allah ya sa ya haddace alkur'ani akwai wani ɗan uwa da kuɗaɗensa suka makale yana roƙon allah ya sa a sako masa kuɗinsa haka kuma wata baiwar allah daga jihar Yobe tana roƙon addu'a Allah biya mata bukatunta na alheri. Alƙur'ani daga wani ɗan uwa a yi wa matarsa addu'a Allah ya gafarta mata ya kuma canza masa da mafi alkhairi. Sai masu neman addu'o'i na aure da na ka'ar haihuwa da albarka a kasuwanci da mallakar gida da cin jarabawa da roƙon Allah shirya da 'ya'yansu da marasa lafiya a gida da asibiti. da masu tafiye-tafiye da zirga-zirga da sauran waɗanda suke cikin damuwoyi iri-iri muna tawassali zuwa ga Allah subhanahu wata'ala iyaye wa kowa damuwarsa to wani yace yana son ya ga email ɗina da website website yana nan daurawa.com www.daurawa.com ina jin yana nan yana aiki duk karatutukan da muke dinnan ana zubawa a ciki sannan akwai kuma email na amdaurawa at yahoo.com amdaurawa at yahoo.com shi ma za ka shiga facebook inda nake rubuce-rubuce za ka tarar da wannan sai dai da yake an cika gurin yanzu ko mu taya request ba a samun damar shiga ɗalibai sun cika gurin amma dai za ka iya ganin rubuce-rubucen in kana shiga facebook wanda nake yi kusan kullum ko duk sati-sati akan wasu matsaloli da suka dame mu to muna roƙon Allah subhanahu wataala da falalarsa da jin kansa da rahamarsa da afuwarsa da alkhairinsa ya lullube mu da shi ya sa mu gama da duniya lafiya اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك